ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه أيوه ranar asabar sha biyar ga watan zulƙa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da darasi na uku kenan a littafin alfiyatu tauhid wallafar babban malami a ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wannan zamani shine walidu bin rashid al-sa'idan muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi a darasi na biyu mun tsaya kan baiti na 66 wanda a kansa za mu tashi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukin sarki ya yi muna mawafaka da daidai da kuma kare mu daga kurakurai maliki cewa innal ibadata haqqahu sirfu allazi la haqqa fiha battatan li khaliqati فإذا دعوت فليس يدعى غيره بدعاء مسألة كذا وعبادتي لا تدع من دون الإله حجارة صماء أو تدع رفاتة ميتي لا تدع أفلاكا ولا شمسا ولا قمرا ولا زحلا وكوكب زهرتي لا تدع جبريلا ومن هو دونه فالله من يدعى بدون الشراكة كو شراكة دوانا كرنتاوة لا تدع من دون الإله محمدا فتبوء في العقبى بأحسر صفقتي مسكين من أفنى نضارة دهره يدعو فقيرا عاجزا بحرارتي ويأتي إلى قدر الولي مؤملا فيعود مرتدا بكل خسارة malin ci gaba da bayani dama dai na bayani akan kisimi na biyu daga cikin aka samu tauhidi wanda ya fara bayani ya yi mana bayani akan kisimin farko shi ne tauhidin rububiyya yanzu kuma sai shigar bayani akan tauhidul uluhiyya wanda ciki muka tsaya yace innal ibadata tabbas haƙiƙa ibada inna harfu tawkidin tana karfa zance wa nasbin lallai haƙiƙa tabbas bauta haƙƙahu haƙƙin Allah ce kenan tun da an ce kaza hakke ne na Allah wajibi ne a tabbatar masa shi asirfu kuma gaba ɗaya wanda yake tsinsa ba wani abu da za a ware na ibada a ce wai za a wa wani ba Allah ba shi ne ba na asirfu wato ibada gaba ɗayanta tsintsanta to hakke ne na Allah Allah zai wannan da la haƙƙa fiha wato babu wani haƙƙi fiya a cikin wannan bautar likalikati ga wani halitta battatan yanke duk wani wanda yake halitta ne to ba wani wanda za a ce yana da wani kaso ko wata shiya a cikin wannan ibada wai za a iya bauta mai a'a domin haƙƙi ne na Allah kamar yadda a misali in an ce kaza haƙƙin wane ne to kaga ba zai yi a duke shi a ce a bawa wani ba ba zai yi ba to haka ibada take fa'iwa da auta a don haka idan za ka yi addu'a falayi du'a gairu to ba a kiran wani Allah saboda addu'a min al'ibada addu'a tana daga cikin ibada don ma kamar da zo cikin jami'a turmizi da musulun sallama ya ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce bauta bi ma'ana mafi galibin bautan Allah to za ta ga addu'a ko dai du'a'u mas'alatin ko du'a'u ibadatin duk wani abu wanda yake ibada to ba zai hita daga addu'a ba duk abin da ba ka kawo in dai sunan shi bauta to addu'a ne to shi yasa ya yi amfani da lafazin da auta to min da aya da ru da ire ne mautan mulwawi falaisa yi du'a ghairu ba zai zamo a ce za a kira wani Allah ba bi du'a'i mas'alatin addu'an nan ta roƙo ce ita ake kira du'a masalatin Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka yaye min kaza duk addu'a da ta zo da wannan siga ana kira ta du'a mas'ala min sa'ala yas'alu sa'ala sa'il to wannan kenan roƙo sai haka duk sanda zaka ce Allah yaye min kaza ko kawo min kaza to sunan wannan abin du'a mas'alatin to ko ita ce ba za a wawanin Allah ba kenan in ka shiga cikin damuwa to karkace za ka roƙe wani in ba an samu sharuɗa da suka ba da dama ka roƙe shi ba kamar yadda za a yi bayani nan gaba kaza wa ibadati haka du'a'u ibada ita kuma du'a'u ibada cikin ta ba roƙon Allah ba ni kaza babu wannan kamar irin tasbihi matsala irin su hailala duk wannan za ka ga a siyaki in ka ce la ilaha illallah kaga babu wani abu da karo a ba addu'a ne haka in ka ce subhanallah babu wani abu da karo ka a baka ko a yayi ma amma addu'a ce to wannan ana kiranta da du'a wa ibadatin eh in kai sadaka kai du'a wa ibada in ka yi azumi ka yi du'a wa ibada da sauransu la tada'u min dunil ilahi to su a du'a mas'ala suka ce du'a mas'alatin yastalzimu du'a al ibada duk sanda ka roƙi wani abu to ya lizimta maka kuma ka yi du'a wa ibada domin duk sanda ka ce Allahumma gafirli sai ba nasa Allah ka gafarta ni kaga ka nemi gafaran Allah ko to neman gafara shi karan kansa ibada ne saboda duk sanda ka yi du'a'ul mas'ala to akwai karkashin ta kuma akwai du'a'ul ibada akwai al-istilzam duk wanda zai roki Allah subhanahu wa ta'ala to kuma ya bauta ma Allah ta fuskar addu'a du'a wa ibada domin amfani da lafazin na ka roƙi Allah ya gafarta ma to shi kara ka sa du'a wa ibada ne sannan roƙon mu kai du'a wa mas'ala ne amma du'a wa ibadatin suka ce ya tabammanu du'a al mas'ala ba ya salzimu ba shi ko ya tabammanu in kai du'a wa ibada misali in kai saraka to kai a cikin sadakar nan ta kunshi du'a'u masala misali in kabba mutum sadaka to kamar ka roƙi Allah ne Allah ƙara ne na fatar an gane to wannan kenan idan mutum bai da lafiya ka je ka duba shi ka je ka gaire shi to kamar ka roƙi Allah ne kai ma Allah ya kare ka daga wannan ciwon to kaga duwawo ibada ya tabammanu duwa al-masala duwawo masala ya stalzimu duwa ibada sai a tantance wannan la tada'u min dunil ilahi hijaratan la tada'u min dunil ilahi hijaratan kar ka kira wani Allah hijaratan na duwatsu abin da dutse ne to kar ka aje shi ka ce wai in ka shiga bala'i wuri ne za ka zo wai shi yayi maka wannan bala'i ko kuma in kana neman wata bukata wani alkhairi wai wurin shi za ka zo ka roƙa ya baka kar ka yi wannan samma wanda dutse za ka ga kurma ne shi karan kansa bai ji to abin da baya ji dan me za ka zo ka ce ba ni haihuwa ba ni arziki ba ni sa'a ba ni kaza ba da kaza samma ne daga asammu ne an tada rufatata wanda galibi shine nau'in kalan ibadar qurayshawa za a ga duk allolin su duwar wasu ne duwar wasu ne an tada ko kuma karka kira rufatata wato gurabu ko alamomi na mayyiti na mamaci rufatata shai shine asaru shai idan mutum ya zauna ga ƙasa misali to in ka zo za ka ga alamun cewa ne ya yawa in mutum ya biyo ga hanya za ka ga alamun cewa ya bi to yana ana kiran sa rufata a larabci amma na abin da yake nufi duk mutumin da ya mutu aka sa shi kabari kwanaki yan kalilan za ka ga naman nasa ga ƙasa ta can ba abin da ya rage sai a tsaro na shi irin ƙasusuwa da sauransu to kar ka zo wannan kasusuwan da suka rage ka ce wai shi za ka roƙa wai ya baka wani abu kar ka yi wannan kenan ba a roƙon mai kabari wanda a cikin kabari kamar yadda wasu suke yi in sun je madina a rauda za ka ga suna wannan wani wasiƙa zai rubuta tana ɗauke da buƙatocin shi sai ya zo ya karanta ta ya karanta wa annabi inda kabarinsa cikin bukatoci ne akwai kaza akwai kaza akwai kaza ya rasulallah ka biya ne wayannan bukatoci haka nan hubbari sokoto in ka zo akwai masu tafiya daga garuruwa suna wannan suna roƙon kabarin shehu to wannan duka haƙƙin Allah ne aka ba wani la tadawu afalakan karka kira a falakan hanyoyin taurari jam'u falak yan ce falak shine hanyar da tauraro ke tafiya ko rana ko wata jam'insa jam'u qilla shine sai a ce a falaku jam'ul kasara sai a ce alfaluku to karka kira hanyoyin taurari su biya ma bukata duk wannan a jahiliya na yi wala shamsan karka kira rana akwai masu bautar rana wala kamara karka kira wata akwai masu bautar wata wala zuhala karka kira taurarin zuhalu akwai taurarin da ake kira zuhal shi ma larabawa suna roƙonsa suna addu'a ya yaye musu bala'i kawo musu alkhairi wa kaukaba zaharatin ko zuhuratin haka karka kira taurarin da ake kira zahara ko zuhura duk ana karantawa ko kawa zayin fata ko kai mata bamma duk ana fada la tad'u jibrilan kar ka kira mala'ika jibril wa man huwa dinahu da wanda ma bai kai jibrilu ba mika'il da sauransu kaifa Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala man yud'a shi ne wanda ake roƙo ake kira biduni sharakatin ba tare da wata tarayya ba shi kadai la tada'u min dunil ilahi muhammadan la tada'u muhammadan kar ka kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min dunil ilahi ba Allah ba annabi muhammad ba Allah ba shi manzo ne wanda Allah ya wa matsayi ya yi masa daraja to shi ma ba za ka roƙe shi ba ya kawo maka alkhairi da sauransu fata bu'a fil uquba in kai yi daga cikin abubuwan nan da aka ce karka yi fata bu'a za ka dawo fil uquba a ƙarshen lamarinka bi ahsara sabqatin da mafi nadamar ciniki ya an ce alhasaru daga hasara nadama da takaici bilha in an ce alhasara shine hasara ta bewa suna da bambanci كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم حسرات جمع حسرة شيء ندامة ترى كرشي ذاك دعو دبسي تكيتين كاسوانش صفقة شيني البيو شنكي sana'a da wannan ƙarshe kana tunanin abu mai kyau kai kuma na tashin kiyama sai ka ga mugun sakamako a kan wannan abu miskini mabukaci mai talaka ne man afina duk wanda ya karar da nabarata da hari kyallin ko kuma hasken zamaninsa na shekarunsa amma duka ya kare shi ne ya da'u fakir kuma wanda yake roƙo shi ma mabukaci ne mana sai yana dan matashi matashinsa yana dan da haske haskensa yana farkon shekarunsa to duk sanda bukata ta same shi wani Allah yake kira haka ya kuma har ya tsuha tun shekarun nasa na da haske har sun koma yanzu duhu a cikinsu kuma wannan da yake roƙo shi ma mabukaci ne shi ma in ya gama bi Allah yake kira ajizin kuma gajiyayye ne shi ma ajizi ne shi ma sai an tallafa masa ta gama ganimin ba ne to shi ne ajizan bi hararati tare da zafin zuciya tare da zafin zuciya sifa ce ta ainihin shi ajizan din ma'ana ajizan na bi hararatin ma'ana magowayi ne tare da zafin zuciya ma'ana in abu ya same shi shi ma zuciya shi takan ɗauki zafi saboda bai iya biya ma kai ne bukata sai an tallaba masa to wanda haka shi zaka zo kuma ka ce ka roka waya ce ila qabril wali wai zaka ga ya zo zuwa kabarin wani wali ai an ce shi babban wali ne kudubi ne ko gausin ne mu'ammila yana mai gurin alkhairi ya fito daga wannan wali ya same shi sayaudu karshe zai dawo murtadda yana wanda ya ridda daga barin musulunci duk wanda fasarati tare da duk wata hasara saboda duk wanda mutum ya yi da ɗaya daga cikin wayan ga abubuwa inda an samu shuruɗu sun tabbata to ya yi ridda kamar da zai kawo mana shurududin guda shida duk sanda ka ga mutum ya aikata ɗaya daga cikin wa'annan to za ka iya yi mai hukunci akan cewa ya yi ridda saboda ya yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki haƙƙin Allah ya baiwa wani ɗaukar haƙƙin Allah a ba wani kuma shirka ne ita kuma shirka tana mayar da mutum ya koma kafiri to wannan kenan to wannan ita ake kira addu'a ita ake kira addu'a wato abin da su wasu ba su fahimta ba shi ne su suna ganin suka ari tunani irin tunanin kafiran farko suna ganin cewa komai za a ce wai ba abin da ake nema sai ga Allah komai sai su ɗauko wasu abubuwa sai to ai ba shi ana neman su a wajen mutane in ka kama barawo gidanka za ka kira hukuma ai nan ma roƙo ne kai in kana jin kishirwa za ka nemi a baka shayar da kai ruwa in kana jin yunwa in kana da bukata da tsaro sai suna ɗauko waɗannan abubuwa to duka sai malamai suka ba su amsa shi wannan roƙo da ake magana a kansa da bai yake ba irin wannan ba ne ana nufin ka roƙi abin da ba mai irin shi sai Allah kamar ba da haihuwa ba da arziki da albarka duk wannan aikin Allah ne ba a neman su ga kowa sai Allah su ya wata ko neman lafiya ba ka da lafiya da ɗaya kenan sai haka duk abin da yake kususiya ce ta ubangiji shi kaɗai ka iya yin shi to za ka roƙar sa wajen kowa amma in mutum na iya abu to za ka iya roƙonsa ya ma wannan abu amma da sharuɗa shari'i na farko yanzu yana iya abu a ikonsa yana iya abu zai iya taimaka ma da ruwa zai iya bisa ga al'ada ko da a wannan yanayin bai da abin amma dai ya daga cikin makadura tuna shi yanzu kuma yanzu in ka roƙe shi yana jin ka kila ga ka gashi ko sako ka tura mai ko waya ka buga mai masana ya zame sakon zai isa masa amma iya zan bai iya abu to haramun sharadi na uku kuma yanzu yana raye ba matacce ba ne ko da yana iya abu misali abokinka in kana da yawa zai iya taimaka ma da abinci to sharadin ka roƙe shi ya baka abinci ya zan yana jin ka ko za ka iya tura mai sako ya kai gare shi kuma yana raye amma in ya zan ya mutu to kuma ko da yana iya abin kuma haramun ne saboda rayuwarsa ta riga ta yanki ta riga ta kare ko kuma yana iya abin amma ko kayan magana bai ji kila kai kana nan najeriya shi yana nijar da sauransu hanyar da ka tura sako kuma ba zai yi ta kai gare ba cikin ɗaki kai ka shige ka kira su gane ka ce ya waliyuwa ne kana kaza kaza ni kuma gane nan najeriya ka bani kaza kana najeriya zai ka kira wali shi yana senegal ko maroko ko misira to wannan haramun ne to suna shigar da wannan da ya kawai su kawo rudu don su cakuda al'amura tsakanin karya da gaskiya su ahlus sunna wal jama'a abin da suke nufi daban sai su ɗauko abin da ba shi suke nufi su ce shi suke nufi to shine sai su ce wai ahlus sunna sun ce kowa ba abu to ai gashi ka roƙi kaza ka roƙi kaza to akwai sharuɗa su ne wa'anda mun ka ambata to yana da kyau kowa ya ya fahimci waɗannan abubuwa to sai nau'i na biyu na addu'a da zai yi magana a kansa ko kuma ƙarashin bayani na to bayan ya ce kada ka kira duwar wasu da wasu waɗanda ake gadon su manya ne da makamantansu to shi da yake cewa fa'iza da al'insanu ghairar lahi fi amrin ya husu Allah shi ne zai bayani wannan sharhin da muka yi bayan can ya ce wanda za ga ya ƙare rayuwarsa da zamaninsa to miskini wannan ibara ce na na tausaya masa sai da za a ce kai wani ai miskinin ne eh ana wannan li shafaka ba a tausaya masa to in ba shi ba mutumin da shi ma bakiri ne kai ma bakiri kake shi ma ajizi ne kai ma ajizi ne to za bukata kuma ka zo ka roke shi haka zo kana nuna wata bukata da sauransu to shi da yace ya da'u faqiran ajizan bi hararatin yana addu'a yana kiran wanda yake mabukaci ajizan kuma gajiyayye bi hararatin bi hararatin tare da zafin zuciyarsa ko kuma tsananin bukatarsa da yake tare da ita yana iya ta'alluki da ya da'u sai ya koma ga shi mai addu'a yana iya ta'alluki da ajizan ko fakiran sai ya koma ga zuwa ga wanda ake kira to alharara dai shine abin da yake kulle cikin zuciya na bukata sai aka siffanta shi da zafi to idan ka kira mutum idan mutum ya kira gairar lahi wani Allah fi amrin cikin al'amarin da ya khusu Allah fihi ya ke banta da Allah bai kudurati ta fuskar iko Allah dai ka iya wannan abu to shi ne ahalin sunna suke cewa falakari a ta shirkan kabira makhorijan hakika ya zo da shirka babba kuma da ta ɓalle shi daga musulunci ya fita daga musulunci shi na musulmi ba ne jazman kuma wannan magana yanki ko shakka babu anil islam daga musulunci bil kulliyyati gaba ɗayan musulunci yanzu ya fita daga gare shi inda irin wannan roƙo ne shine ka roƙi abin da Allah ɗaya ya kaɗaitu da shi Allah dai Allah iko a kansa shine wanda mun ka ba da misali a kai amma in yana da iko wannan babu babu matsala Allah ya ba shi dama ya yi wannan bai cikin shirka to me ma'anar ya zamo da shirka kuma ya fita daga musulunci mana in ya mutu ko da musulmi ne za mu amalance shi mu'amala ta kafiri ba ma yi masa wanka ba ma yi masa likabani ba ma yi masa sallah ba ma rufe shi a makabartan musulmi ba ma cewa Allah ya gafarta masa ba a gadon dukiyarsa ba a gadon duk waɗanda abubuwa ba za a yi masa shi ne kamar arrafi da yan shiya waɗanda suna kiran aliyu da husaini da alhassan ko su kira fadima su nemi agajinsu in sun shiga bala'i da sauransu to sai nau'i na biyu na addu'a ko kuma na ibada nau'i na biyu na ibada yake wazzarhu min babi taqarrubi haqqu wazzarhu yanka shi ne yankan dabba domin babin takarrubi yana daga cikin babin ibada da ake kusantar Allah da ita haƙuhu to shi yanka dabba wannan hakke ne na Allah ba wanda za a yanka dabba don shi in ba Allah ba kuma da sunan bauta a kiyaye wannan sharadi da sunan bauta banda in ka yanka dabba kawai ne don ka ci nama eh amma haka yanka dabbar suna wannan takarrub ne don shari'a ta ce ai yanka dabbar layya wannan takarrub ne hadaya da makamantar su duk wannan takarrub ne yanka dabba in za ka yi walima duk wannan takarrub ne to ire-iren sa ake nufi ba a yin saka kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala hakkin Allah ne la tazbahanna li ayyi jinsi khaliqatin karka yanka da sunan bauta da yankan ga kowane irin jinsin halitta mahama ta azama sha'anu duk yadda sha'aninsa ya girmama ko matsayinsa to ba za a yanka dabba da sunan da karubi zuwa gare shi ba sai ba ka misali ka mala'iki kamar mala'ika kaga cikin halittun Allah ya yi an ce mala'ika akwai girma sosai aw anbiya illahi ko annabawan Allah aw bi walayatin ko kuma ya girma ta fuskar waliyantaka waliyi babba ne to ba za ka yanka dabba don takarrubi zuwa gare shi ba kamar duk wannan mushrikai na yi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shawa na yi suna yin yanka ga gumakansu da suka rataya a ƙaba takarruban misali wani abai da lafiya ko kuma haihuwa suke bukata to sai su yanka dabba din da sunan su yi tawassuli da wannan sai su riƙi gunkin ya ba su haihuwa to wannan haramun ne shi ma wasu daga cikin sufaye suna yi suna wannan in ka je kasashen misira sudan maroko wannan abin ma ba komai ba ne daga an zo da dabba da kabarin waliwa ne an yanka sunan allah za a ambata da komai amma niyyar ko ba Allah an kawa ba shi mai kamarin an kawa saboda akwai wata bukata da ake neman biyanta mal'unun man zabaha al-bahima ta'abbuda hatta walau kanat bi kabri dubabati yace mal'unun abin la'anta ne wanda aka la'anta ne aka dole masa albarka kamar yadda ya tabbata a cikin sai muslim hadisin ali wani abi talib yan shi a rasu za su yi aiki da wannan hadisi ba shi yanzu wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la'ana Allah man zabaha li ghairillah la'ana Allah man zabaha li ghairillah Allah ya tsine ma wanda ya yanka ba ba don Allah ba amma kuma sai suna yin yanka don shi su yan shiya to to wannan hadisi shine malam ke nufi kan cewa mal'unun an ɗebe masa albarka ma'ana an nisanta shi daga rahamar Allah man zaba albahima wanda ya yanka wata dabba ta'abbuda kuma ya yi ne da niyyar bauta ga wannan da ya yanka don shi hatta wa lauka da bai kadari ba babatin kai ko da abin nan da ya yanka bai wuce girman guje ba ko guje kai yanki kace ta karroba liwali fulani to ka yi shirka ka shiga cikin shirkai sannan kuma ka shiga cikin tsinuwa illa shirkat shi wannan babin yanka akwai tafsiri kamar yadda zai ambata nan gaba akwai inda za ta iya fitar da kai musulunci akwai inda kuma za ta iya fitar da kai musulunci ba in ta fitar da kai musulunci ta zamo shirka babba in ba ta fitar ba ta zamo shirka karama to zai yi wannan bayani eh insha Allah sai ce kan rabhi lil amwati misali kamar yanka da ake yi ga matattu inda kuburihim agon kaburan su kamar yadda muka bada misali to wannan yanka ta kai kuma tabban motsa ce hukunci na biyu bayan bautar shirka dabban ma ta zan motsa ba za a ci ba wazzar ilil kuhari ko yankan da ake yi don su bokaye an yi an yi tsafi sai boka ya ce to sai an yanka rago ko an yanka maraki ko an yanka zakara wasu lokuta alwani suke bayarwa mai launi kaza mai kaza mai dan shekara kaza to wannan duk wanda ya yanka ne ya yi shirka sannan kuma dabba ba za a ci ba ta zama motsai an liljinnati ko wanda ya yanka don aljannu gida ya gina aljannu sun dame shi sun gace to su ba za su yi ta ba sai ya yanka musu dabba kaza to yana yin wannan yanka ya bar musulunci ko aljannu suka shiga cikin jikin matar shi ko dan shi ko na dan uwa na shi aka yi magana da suka ce ba za su fita ba sai ayi musu yanka sai an yanka na shi ma ayi shirka kuma wannan dabba ba a cinta ta zama haramun har abada duk wanda ya ce ya ci motsi eh tun da an ce hurri mata alaikumul maitatu to in ka ci ka ci maitatu ka ci maitatu sun haka ba a yanka ga boka ba a yanka ga aljani ko ya ce bai ya ta ce karya kake ba za a yi shirka ba sai ka fita a ci gaba da yin abin da shari'a ta ce ai to yanzu suna yin wannan da dama da sunan sana'a da tara abin duniya yau da shirka ne shirka ne shi ya tsada da kyau ahalin suna su dawo da karanta tauhidi tauhidin mutane ya lalace kuma gun waɗanda ke da awar sunna gun waɗanda ke da awar sunna ana ta'ammuli da sai ga mutum wai alfahari yake shi yana da alijani eh kuma yaya yake mu'amala da aljannin sai kaga ba kyau zan zurutun shirka ne don shi aljanni ba za ka zauna da shi haka kawai ba yana yi maka hidima don za ka yana kawo musu kuɗi sai je fata kuɗi ya kawo musu in yana son su cutar da wani su ta su cutar da shi shi kuma su faɗa mai nasu sharaɗi ga abin da suke nema ko yankan ko kuma su juda ga wani allah misali gare shi ko kuma su ɗauke wani abu na sashen ibada idan su ce mai ba su yadda ya sallah asuba ba ko ba su yadda ya sallah da alwala ba sai dai almuhim za su sa mai wani sharadi wanda in ka duba za ga shi kashi sharadin kafirci to a tashi sai a yi ta wa'azi a gyara aƙida babu wata mu'amala da za ka yi da aljannu illa wadda musulunci ya da ita shi ne mutanen kirki daga cikinsu suka zo ana karatu suka zo kamar wannan darasin dan zo su saurara sai su ɗauki sako su je su kai mai yan uwansu kamar da suka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama jinnin nasibi na
wani shi ma yake neman masa wa'ala haka mu kai ƙarshen yankan ba sai wari in mun ji da ya to sai a yi tambaya kamin mu shiga wani babi shine da karatu to sai ci gaba da bayani wazzabhu fi darbil muluki mu'azzama wazzabhu yin yanka yanka dabba fi darbil muluki ga hanyar da sarakuna ke biyowa sai ce sarki in ya je saudiya ya dawo to daga iya sai a kama dabbobi a je a yanka akan gorabin da zai shigo ya zo gidansa ko garinsa sai ya hau wannan jinin da motarsa ko da kafafunsa wannan hada duk jahiliya na yi in kai sarki ne kai tafiya to ran da za ka dawo za a tanadi dabbobi kila in jirgin ka zai sauka karfe biyu to za a je da dabbobin ga hanyar da za ka biyo kanta sai a je a yanka dabbobin muradi kawai a zubar da jini da an ka zo da jinin shi kuma sai ya hau saman jinin yana wani jiji da kaiwai shi babba ne wannan har yanzu ana yi a misira da su da har yanzu suna wannan nauyin miskin wanda ko mu'azzama wai za a girmama shi a kammama shi sai ce launu bi hadha zabhi lahu ya tabbata gare su bi hazar zafi a dalilin wannan yanka da suka yi dama an ce abdarbu shi ne abbarik hanya ya lalhaibati ya hasara babba mai girma ma'ana hasara mai girma babba ta tabbata gare su domin ƙarshe azaba Allah zai musu saboda sai shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala to yana iya tambaya to in kai ba ko kai yanka masa dabba shi ma shirka dai tun da aike nan inda ba ba dan kai ba kun ba ai ba za ka yanka ba ka san muna iya ka wannan iskali eh ai inda ba kun nan bai zo ba ai ba ka yanka ba kamar yadda rike ban labari cewa wani malami ya hau mimbari karami ne na sunna a yaki da bisa ga yadda yake da'awa ya kawo irin wannan shigo sai ya kuɗe tsakanin wancan hukunci da wanga cewa in ka gayyaci malami ya yi maka wa'azi ko karatar da kai kayanka mai dabba ya ce an yi shirka an yi haramu kuma bai halatta a ci abinci kuma ana ga yana sai wa'azi yana zuwa yana ci to wannan ansa ce malam zai ba mu sai ce lakin na ma rabul mubayyifi bahmata sai dai yankan almubayyifu bi kasaril ya mai karɓar bakoncin bako to yankansa da zai bahmata ga wata dabba liddaifi saboda wannan bakon nasa amurin waridin fi shari'ati al'amari ne wanda ya zo a shari'a abu ne mai kyau bal ma akwai sadda zai iya zama wajibi akwai kuma mustahabbi gwargwaron bukata shi ne ce in ma wujuban ko ya zama wajibi aulin nudubi ko ya zama mustahabbi inda hudu a gun malamai izilansa ya abuduhu domin shi bai karɓar bakoncin bai zama mai bauta mabakon ba bitilkar ziba da wannan yankan da ya ba wai wani shi bauta mai yi wannan ba kawai ya yi ne don ya girmama shi saboda shari'a ta yadda a yi ko ba haka ba to za mu ga annabi ibrahim ya yi taraba ila ahli ba ka gani to yau shi kuma wani zai zo ya ce in an yi an yi shirka to karancin karatu ne Allah ya sawaka. yace wahzar kai hattara kai taka tsantsan fala tazbah li rabbika kada kai yanka ga ubangijinka ya fata ya kai saurayi fi buqatin a wani bagire fiha cikin wannan wurin zaba'ihu shirkati ana yin yanke yanke na shirka hazihi ka'ida duk wurin da ake yanka na shirka to ba za a yi yankan ibada a cikinsa ba sai haka mahauta iya zanta shirka ce ana yanke yanke na shirka a wannan mahauta to haramun ne kai gaje da dabba ka kai wani kai yanka ko da na shari'a ne saboda wuri ne da ake bauta Allah wa wani Allah to kai dan da zaka je ka bauta ma Allah a ciki sai ga da misali kazzalni lil awzan kamar yanka ga gumaka fi idihim a cikin idin idin su na bikin su to ba ai biyasa qaba saboda a yanke lissunnatihim ga wannan bakar aqida ta su as-sunna anan al'adatu sayyi'a saboda a yi kokari a yanke wannan magunyar ɗabi'ar tasu to shi yasa shari'a ta ce kada a yanka na shari'a wurin da ake yanka ba na shari'a ba duk wurin da ake yanke-yanke na dabbobi ga bokaye ko ga aljannu to ba a yankan layya suna da makamantansu bitilkar zilhati da wannan yanka da aka ce kashi to wannan ka'ida ce a wurin ahalin sunna wal jama'a sun ciro ta ne a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ma annabi yana mai magana a kan masjidin dirar ya ce la ta fihi abada aka hana annabi ya salla a ciki suka ce to kenan za mu iya fahimtar duk wani wuri da ake bautar wani Allah ko an asasa shi saboda wata mummunan manufa to ba a zuwa can don a bauta ma Allah ba za a yi ba ana fahimtar wannan kamar yadda ya tabbata cikin sunan abi dawo da isnadi sahihi hadisin a sabit dan bahak wata rana ya zo ya yi bakance kan cewa zai yanka rakuninsa a wani wuri da ake kira buwana a wani wuri da ake kira buwana to sai annabi ya tambaye shi wannan wurin ana yanka irin na jahiliya ko ba a yi sai annabi ya tambaye shi sai ya ce la ya rasulallah ba a yi sai annabi ya ce to a ciki akwai wani biki da suke da cikin bukukuwansu to almuhim annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi suna yi ko ba su yi wanda da suna yi to annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana shi amma da ya tabbatar da ba sa yi annabi ce to ka cika alwashinka ka cika bakancenka ba matsala to ana neman wuri ne wanda ba ba a bautar wani Allah a ciki can za a je a yanka saboda Allah to wannan shine to biya tambayar ka za mu shiga wani babi
dawa shi wancan da aka bayar an faɗa kan rashin za su samu jini a kan ya daina wata ibada to shi wannan matsala shi aljanu ne suka na
ya za a kai magana da suka ce to su abin da ba su da ya sallah shi jami yana yin sallah ba su hana mai sallah amma da kai ya shirka ne wannan ba shari'a ta ce a yi sallah cikin jami'i ba Ba shirka ne in yi musu da'a ya yi shirka la ta'ata li makhluqin shirka hali na na Mm. Mm. to wannan ba a ba su madara saboda mafi yawanci abin da malamai suka ce duk sanda ka ji aljani ya ce maka kaza yake so ko sai ai bai kaza sannan ya fita to akwai dalili da yasa yake waɗannan abubuwa zai iya yiwa ma madarar tana cutar da ita wadda ya shiga cikin jikinta zai iya yiwa madarar kuma akwai wani amfani da yake yi da ita don ya yi shirka shi aljanin to shi yasa zai sa wannan ka'ida to shi yasa malamai suka ce haramun ne in ya ce hora ruwa to ya ce a ya je dama ai abincin mu ba nasu bane madara ba ta cikin abincinsu to don mi da zai cewa a bashi ba ta ciki kaga fihi shay'un to wannan malamai sun ce haramun ne a dai ci gaba da azkaru da addu'o'i da karanta alqur'ani har sai ya fita a wato wani abu da zai cewa ya mai a'a ba yi na'am na'am na'am duk abin da ake wa musulmi ba a yi masa na'am
kuma babu tabbacin kai wata musulmi ne kuma musulmi ba ne wani lokaci ne Allah ya kanshi Allah ya kanshi da wata aliyar in sai ka aiki da zahiri sai ka ɗauka musulmi ne ba ka sani ba saboda kila irin yankin da abin da ya shi an zahira ne inda yake dai ba akwai musulunci wurin ba akwai dai musulunci ba to al'asulu annahu muslim Mm, haza huwa al'asulu sai ya bayyana gare ka cewa eh karara ba musulmi bane Eh, amma al'asulu kowa za ka zo kai musulmi inda inda yake rayuwa ana musulunci shikenan na'am Mm, mm, mm, mm, mm.
amma shi malami ba ya bani kuma shirka sai dai za ka yi tunama na ba ya zama
ita ba ba ko wannan mafaɗayi ne kawai Eh, in ya sa in ya sa a jan matsayin sharadi yana ganin cewa eh addu'an nan ko bukatan nan ba za ta biya ba dole sai da yanka to wannan ya zo da wata shara a cikin addini ya yi bid'a don ya shar'anta abin da Allah bai shar'anta ba don Allah bai ce wannan abin ba a karɓarsa ba sai an yanka wani abu Wan- ka gane ko a ce in gari wa ya ke ko sai ka jira ka yawa duk wannan babin bid'a ne in ya kawo abin da niyyar shar'i in kuma a kawai ya faɗa ne dai don a yi tawassuli da wannan ibadar ba ya sa ta matsayin sharadi ba ta yadda gobe ma in wani ya zo da irin wannan zai sake kawo mai wannan to wannan babu komai Mm, babu komai za a iya ci in kuma aljani ne ya ba shi umarni to wannan ya koma wancan layin da muke magana da shirka na'am eh Eh, ya ce motsi amma kaga ba ba mukallafi na ba eh amma dai motsi ya ce sai dai ba za a rubuta mai zunubi saboda laisa mukallafa eh amma shi motsi motsi ya ce dole zunubi saboda ba mukallafi na ba na ko kuma ko da mukallafi ne in bai sani ba sai da ya ci shi ba bai da laifi sai bayan ya ci ila har ya yi kashi sai an ka bashi labari to bai da laifi eh ah, ka fahimta ko? ta na da ɗaga muryarka dangane da masu yanka don girmama rana da manzo Allah ranar gobe Mm.
kuma nama gidaje gidaje rana Mm.
malam biyu wasu malamai sun ce haramun ne saboda ba su yi wannan yanka ba sai don girmama ranar cikin malaman zamani su shek salihul fawzan san fahimta su kenan ba su yi ba sai don su girmama ranar saboda haka yana fahimta cewa haramun ne ba za a ce ba in kuma su yi ne kawai don su tarbai tabi bakinsu a matsayin gara kawai wannan bai da laifi amma in su yi ne don girmama ranar ganin ce wannan rana ce babba saboda girman da kuma rana aka haifi annabi to shi ne shi shek salihul fauza ne ke magana kan cewa haram ne na sai ya kuma ba ayyaku dangane da mace da kamar mafi yawa an yi samun matsala za ka mace ta zo wajen ɗalibin ilimi ko malami na'am ranar na'am kuma ko saboda wasu matsaloli na'am kuma duba da yadda yanayi yake na'am kana ganin tana iya faɗawa ita Mm.
ce daga ya maka cewa mm,
ta taɓa zuwa wajen wani amma yanzu ta gina fiya na'am ta shirkin da ya samu da sauransu mm, duk da ba ta mai irin wannan na'am
mata to ya dace in ka yi mata ya sani ya dace a samu abin da aka yanki mm.
wannan malami akwai matsala to ai ba sai ka kawo mata wannan ba ka ce mata da yake ke ki dinga yin sadaka kawai shi kenan sai ka barta dunkule to wannan bukata ta ke insha Allah malamai sun ambata cewa akwai bukata in matsaloli su kawo mutum yawa ya yawaita sadaka sai ka ɗaya barta hakan ba dole sai an yi wani yanke yanke ba wadda ma sadaka tana ba ƙarya kai mata ba wala na biyu ka dora ta bisa ga abin da shara don tabbas yawan sadaka yana tunkuɗe bala'o'i to kuma kaga abu ne wanda tana iya fahimta to wannan babu komai amma shi yankan a kauce masa na alaikun salam gaskiya da magana da shigo ina da wani abu yana cikin jarrabawa wallahi yana da mata na amma tana fama da matsalolin wayannan aljannu eh to sai suka zo aka samu matsala na man biyuwa na
an rabu amma kuma aljannu su sun ji da na tsarin na an mai da wani hasali ma yanzu suna nan suna ta kawo shi matsala credentials din shi gaba dai sun bace yanzu ba a san inda suke ba.
Mm.
amma in yace wani yarinya ya zauna da ita Mm.
dan aljanu suka zo za su nuna cewa su sun san inda suke amma sai ya yi abu kaza za su kawo mishi da kallo Mm. to me zai yi?
sannan akwai abubuwa da dama haka waya wanda yanzu sun hana shi zama da je su yi waya sai su ɗauki sai a ɗauki in ya je zauna da ita kuma sai su zo su ce su kuma ga abin da suke so shi yi na sannan a mai wa kowa ya ke shi ta nuna lallai lallai ba a mai masa aura Mm.
yanzu ba sa wace shawara za ka ba mu game da zaman da ma yake yana magana da aljanu Mm.
saboda yanzu yadda zai zauna shi magana da mutum dan adam haka za su zo su zauna da shi suna iya hawa su awa suna magana da ba da jin tsoron wannan abu a ce ka ɗauki awa biyu awa uku kana magana da aljanu to me alakarsa da addini kamar rikonsa da addini
dai su gaskiya yana kwatantawa sosai kuma yana zuwa makaranta yana zuwa makaranta yana zuwa makaranta
to babban abin da ya kamata shi yi shi ne ya rike ibada da kyau don cikin abin da iska bai so kenan Eh, yawan ibada bai so in dai kana yawan rike ibada kuma yadda shari'a ta tsara to aljani ba zai zauna da kai ba na biyu kuma ya yi ta addu'a kuma ya dinga kusantar ɗalibai na sunna da malamai suna ba shi shawarwari duk abu ya zo bai kashe yanke hukunci ya tuntubi almajirai yan uwansa na sunna don yanzu yana gaba ga wanda yake ah, suna iya jefa shi cikin bala'i babba to don bai kusa ga ahalin zikiri ma'abuta sunna to zai iya samun matsala sannan a samu azkaru a yi ta bashi ya dinga karantawa da safiya da yamma lokacin bacci kar ya yi wasa da zikiri wannan cikin abin da aljani bai so bai son yawan zikiri shi yasa yana da wahala kaga aljani ya kama ɗalibin ilimi wanda a cikin ilimi in dai ciki kake ko da yaushe za ka ko ba mustaqimi kake ba ala tsari to za ka ga da wahala aljani ya zauna da kai saboda bai so wannan abin kora ta yake ba wai sai kayan magani ba ba sai kayan magani ba kamar ce ne to yanzu hannun da yake cikin abin da ya kamata shi kuma idan ga yawan zuwa makaranta don suna iya raba shi da imaninsa don shi da babban gura aljani shi ne ya ga kayi shirka yana ganin kayi shirka to ya samu sa'a ya san duk ibadar da an kai ba ya taro shi bukatar shi ta biya to waɗanda abubuwa guda biyu ko uku su ne manya da ya kamata ya rike ya rike ibada da kyau na biyu ya rike azkaru na uku ya dinga kusantar ɗalibai na sunna da malamai ko ya dinga tambaya ana ba shi shawarwari amma duk wata doka da aljannu za su ba shi ya kau da kai da ita kashe ma waiwaye su saboda saddan lizariya kar su jefa shi cikin bala'i wa kuma ku taya shi da addu'a da yana cikin tashin hankali gaskiya ga alamu aljannun sun fara yin nasara a kansa yawa kyau sai kun dan kusance shi kuna taimaka mai da addu'a da yan nasihohi haka da shawarwari da sauransu kuna kusanto mai ubangiji akai-akai kuna nuna mai hadarin iska da sauransu don duk aljanin da zai shiga cikin jikin mutum to ko cikin aljanu ɗan iskan aljani ne ya kiyaye wannan ƙa'ida duk aljanin da zai shiga cikin jikin mutum to baya cikin nagartattun aljanu ba da kwarai ba ne in alayin mutane ne bai cikin adilai yana magana adili bai ciki don fasiki to shi yasa ko ya faɗi magana ba a karba saboda ba adili na ba a karban magana kowa sai wanda adili shi kuma shigarsa cikin jikin mutum ya yi fasikanci ya fitar da shi daga layin adilai shi yasa ko sun ba da umarni ko sun ba da doka ko sun ba da kaza ba a gaskantawa to wannan shi eh Allah ya bashi lafiya wa alaikum salam layin mutum gina ko kuma zuwa yanka abin da ake na'am yanka don wani Allah mm.
wuri ne yadda ake koyi da tsaye-tsaye a alamar ma gaba ta haka ne mm.
sai na mutum malaka gwamnati ne mm.
suke tawa ku da kuke gina masallaci na'am ko ana zo a raya wurin da mutum sosai ma kwarai wuri ko da coci ne inda an daina bautar wani Allah ciki za a iya mai da shi masallaci babu komai almayin na abin da ba a so a cakuɗa ana bautan Allah wani lokaci kuma wani lokaci a zo a yi bautar wani haɗa su tare shi ne shari'a ba ta yadda ba kenan ko amma in an kawar da wancan yanzu bautar kwarai za a yi ba komai Mm. a da'an to ba wata tambaya sai mu shiga ba ta gaba to sai alkhawf tsoro shi ba yana cikin ibada والخوف عنواء فمنها يا فتى خوف الجبلة من خوف جبل خوف الجبلة من طبيعة في baitin ina jin kamar yana kallewa khawful jibillati min tabi'ati fitrati yace wal khawf shi tsoro anwa'u shi ma kala kala ne ba hukuncin sa daya ba a to kan mu ce shi wancan yanka idan wanda ya yankan ga wani Allah ya ne don girmama wannan wani Allah kuma ya ba shi matsayi kamar irin matsayin da ake ba Ubangiji to wanda ya fita daga musulunci in kuma bai ba shi matsayi kawai dai yana ganin dai mutum ne mai daraja haka Hmm? yana da matsayi yana da kima amma ba wai don ya daidaita shi da Ubangiji ba to wannan suka ce ya yi shirka karama Hmm. to wannan shi ne tafsirin da malamai suka yi والخوف shi kuma tsoro anwa'u nau'i nau'i ne fa minha daga cikin nau'in da ya fada ya kai saurayi khawful jibillati tsoro na dabi'a na halitta wanda kowa na da shi kowa na da shi to sai ce min tabi'ati fitrati wannan yana daga cikin dabi'a ta halitta wadda aka halicci dan adam da ita duk dan adam yana da wannan tsoro shine tsoron kaga abin da zai cuta ba kuma cutarwa ta yaƙi ne ba wai da wahani kawai ka saurara ma kwakwalwar kafa kaza zai iya cutar da ni a abu ne hissi ga shi ka gan shi maciji ne ya tunkare ka ko wuta ce ta yi cikin ka za ta kona ka sai ka ji tsoronta to wannan shi ake kira tsoro na ɗabi'a eh wannan hatta cikin annabawa za ka samu suna da wannan hatta cikin annabawa suna da irin wannan tsoron to shi yasa shari'a ba za ta kama ka da irin wannan laifi ba annabi musa ya yi shi wa farartu minkum dai lokacin da yake magana da fir'auna lamma khiftukum a gani lamma khiftukum lokacin da naji tsoron ma'ana naji tsoron ku cutar da ni sai na gudu to wannan aya tana magana akan tsoro na dabi'a wannan shirka ba ta shigarsa an fahimci wannan ko shi ne ce kalhaufi min fir'auna kamar tsoro daga fir'auna lamma khafahu musa lokacin da annabi musa ya ji tsoronsa fafarra sai ya gudu li khawfihi don jin tsoronsa min baldad sai ya gudu ya bar wannan gari na fir'auna ya fita ya bar misira ya koma wuri to lalan mafi babu zargi a cikinsa a nam wal khawfu min narin ko jin tsoron wuta ta kona mutum wa min jinnin ko jin tsoron aljani ya cutar da kai wa min lissi ko jin tsoron barawo dan fashi wa khawfika da jin tsoron ka min hayyati daga macijiya ya fata ya kai saurayi duk wannan tsoro ne na dabi'a don duka waɗannan suna suna cutarwa misali hanya ce ko gida ne wanda ya shahara da aljannu in mutum ya shiga wurin suna iya cutar da shi to ba raguwar imani ba ne don ka kauce ma wannan wuri ba cewa ba yi imanin ka ya ragu ba sannan ba da wani ne ga Allah ka ce a kai ba ka tsoron kowa sai Allah ba za ka fada shi ma wannan ba tawakkali ga Allah ba ne jefa rayuwa ne cikin halaka da za a koyi yan kudu balago kamar wani wata yariya an ce babu wanda ka iya zama da ita aljannu gari ta ce shi a kawo mai shi yana iyawa shi ya dogara ga Allah to wannan ba tawakkali ba ne to an ce ba mu iya zama da ita ka ce kai sai kai rabu da ita eh eh aljannu gari ta rabu da ita ko kuma gida ne ya buwaye mutane sai ka ce a kai a baka shi sai ka dogara ga Allah sai ka fada to wannan duk ba dogaro ga Allah ba ne kasa da ake kira gitta ma bala'i kamar a hasa wuta ne ka jefa kanka ba su da bambanci to kaga wannan akwai wuta ko to shi ne ce lalar mafi babu zargi a cikinsa fa za ba bi ato halkina wannan ɗabi'a ce ta halittar mu wadda aka halicce mu da ita wal khawfu tsoro irin wannan uzurin in mutum ya yi shi uzuri ne sabitin kuma tabbatacce ne da adillati tare da dalilai malamai sun yi bayani dan mutum ya yi shi dan mutum kaga ya kauce mai kakace a ka wani gaba da imani yawwa ko hanya ce an ce akwai yanki da na tauran ga ce a taidai sai wani ya ce mai zuwa hagan bai da tauhidi to kai ne baka fahimci tauhidi ba kama tauhidi gurguwa fahimta har yanzu akwai masu yawa wannan tunani kuma tabbas mutanen yana nan barayin ga suna suna ɗaukar mutane wai shi a tafi wancan da ce bai zuwa a ai kaza kaza kaza ai bai da tauhidi ne kawai ya samu matsala to bai ka samu matsala ne don kai ka kazan jahilin murakkab baka san hukuncin ba kuma baka gane ba haka yake ba ka ɗauki abin da ba tauhidi ba ka mai da shi tauhidi to wasu abubuwa dole sai ka yi karatu da za ka fahimce su daga galibi muna tsawar abubuwa ne da tunaninmu sai ce wa muharramun to daga cikin dalilan da ya kawo irin su fa'in shiftun farijalan aure ku bana haka sai Allah ya jingina tsoro ga mutane in kun ji tsoro sai shari'a ta yi musu uzuri shine tsoro na kafirai za su jiho mu azam nan za su in kun tsaya za ku yi sallah yadda aka ce a yi ta za su zo su yi muku mailatan wahida to fa rijalan wa rukuba ku yi sallah ko kuna tafiya da kawawu ko kuna sama abin hawa kaga sai shari'a ta ba da uzuri ta dauke ma wani hukunci na shari'a saboda wancan tsoro na ɗabi'a shine gumurzu ne ake da kafirai amma kafiran ba su riga sun zo ba amma ana jin tsoron kada a kwallon sallah yadda aka ce a yi ta tare da liman da sahu da komi kuma su zo su to sai aka ce jam'in ma an ɗauki ruku'un ma in baka da tsoyi ne ya faɗi sujudan ma ta faɗi hana a yi sallan farilla saman dabba to yanzu an halatta ma kai to shine overall sabit daga irin wannan tsoro ma an baka shara tsoron ka za a je wa aziri ne da kyau karkashi shari'a ta baka uzuri eh to ka gani misali duk wannan da ya ji shi sai ta yi to bai gane tauhidi bai ma gane inda aƙida ta sa gaba ba ko unguwar nan akwai mayazu masu cutar da mutane kila barayi ko waye to don ka bar unguwar ba a cewa wai baka da tauhidi kana tauhidi akwai inda an ka halatta ba ka yi taimama saboda jin tsoro in ka je neman ruwa za ka haɗu da ɗan fashi shi kwace ma kuɗi ko kuma in ka bi hanya za ka je masallacin jima'a zai tare ka an ka ce jima'a ta faɗi sai ya gina sai azhar ba sai ka tafi ba daga abubuwa ne sahala ga su ana karanta a fiƙo to duk su ne irin wannan nasu shai nasu shai sana ka duk wanda ya dalilin jewa mutane cikin halaka to in sun ka halaka fa in ka samu a wurin da adda hadari an gaji an ga samu matsala to alhaki da kanka yana kanka eh kai ne sabab kai asalabi ya kashe shi daga akwai hadari to wannan tsoron halas ne balma akwai inda yake iya zamowa wajibi shine eh uzurin ya yi ƙarfi ko tsoron ya yi ƙarfi sosai wa muharramun akwai tsoro nau'i na haramun in kana yujibu tarka ma duk sanda tsoro ya kasance ya wajabta barin ma kadi aujabar rahaman abinda mai rahama ya wajabta shir'ati cikin shari'a min gari ma uzuri ko babu wani uzuri ku duba ba ba wani uzuri banda yin akwai uzuri abin da Allah ya ce ka yi shi sai wani tsoro ya gita ma sai hana ma yi to yana akwai uzuri ba ka da zargi in babu uzuri to kayi ne kayi haramun gashi nan zai ba da misali ka tarki al'amri bil ma'ruf kamar jin tsoron a umarni da aiki kyakkyawa umarni da aiki kyakkyawa aw tarkil jihadi ko barin jihadi bi marratin wato a karon farko wannan tatmimul baiti misali shine saurawa zuciya ta in yayi wa'azi ai ana iya kashe shi ya saurara mu kwakwalwarsa ba wani wani barazana ba ba wani yadda an kashe ba a a shi dai kawai tsaya tunanin kai ni ha in ne wa'azin nan ana iya kashe ya ce to shikenan na hasa to wannan tsoro haramun wannan tsoro haramun ko kuma ya ce a to yanzu in ne jihadi in ana kashe nawa a ala ni ban zuwa kaga wannan takhayyuli ne tawahuli ne ba lallai bane dan ya je jihadi a kashe shi mutum na waje jihadi ya dawo da rayuwarsa ba lallai bane dan ya yi da'awa a kashe shi sai in kisan ya zama muhaqqaq ila ya ga wani ya irin wannan abin an kashe shi misali wani ya saki a kashe shi an yi haka har su uku to wanda yana da uzuri yana da uzuri ya halatta ya shi kama baki dai sai shi shari'a ta ba shi uzuri in yana son rayuwa dai to ya bawa ya shige cikin gida ne ya ta harkoki ne ya rahe makaranta ya rahe masallaci ko kuma a wani ya mai barazana kuma wannan da ya mai barazana tabbas yana ya kashe shi ila hukuma ce ta turo mai takarda to wa'azi da kaza da kaza da kaza da kake yi ko da shari'a ne ba mai da shi in kuma kai za mu eh to shi ma wannan uzuri ne don ya ce zai kaka koma gehe ka ce ai da tauhidi bai tauhidi saboda hukuma za ta yi kashe shi amma ba komai ba wani alama ba wani dalili kawai kwakwalwa ta yake tsoro na yi mai yawa sai yake tsawara kamar in ya yi abin na ana ya kashe shi saboda shi gane yake kamar abin ya yi zahi
kimsawa da yakan iya da aka yi kai kuma duka da wato inda ya bai mawa da ba ya kawo da dawo yana yin cikin ne kawai kwarai in dai wayannan za su iya kashe shi shari'a ta yi mai uzuri ya bari a da da yayi la yukallifu Allahu fattaqullaha masabatu yanzu sai ya je ya aiki da abin da ya sani yanzu shari'a ta yi mai uzuri na isar da wani wajibi da Allah ya dora masa saboda tsare rayuwa shi ko musulunci dama ya zo ne don ya kula da abubuwa biyar daga cikinsu akwai annabsu da yana iya yawa garin shi ɗaya ne to sai ya haka kashe shi babu wani riba an kace ko kuma ilimin ga ya taida abi ne to a shi ka gara ya koyi ya je kila cikin asirce yana karanta waƙo ya yana tosa wa mutane abu ya hira wa'azin ka gane fikin hudu na matsalar da ta samu ta corona ta fasirai da an hana na da akwai wasu cikin ɗalibai ma wata ganin ana ganin kawai ɗalibai da suna da yaya cewa shi malaman gaba don Allah suke yi ba malami musamman kuna akwai malamin da aka ce shi ne ka yi don Allah malam zarawar da saboda shi ba a- ba a faɗin suna in kana ba da misali ba ba sai ka faɗi suna ba na aji shi ne ke yi don la hajjata ila zikiri na to cewa wani malami shi yake don Allah saura Na'am.
ba su don Allah saboda dai abin da ba ba ba lalle na ba sai an sani na shi kuma wannan yana shiga cikin
na wata matsala ta a rashin rashin fahimtar matsalar ne ai ai waɗanda suka ce abin yana samuwa mas- masana ne ahalin abin ne ko ba ahalin abin ba ne ahalin abin ne to shi kuma wanda ya zo ya ce abin gaba lalle ya samu ba shi ko ahalin abin ne ba ahalin abin ba ijimai ne aka samu na al'adibba likitoci suka zo suka tabbatar da abin to kuma kai ba likita ba kai ba kowa ba ko bisa ga abin da suka sani suka kware a kansa kuma ka zo ka ce wai ba haka ba ne to bisa ga wani dalili wayancin mususu ne suke ɗaukowa a gane na tawakkali ga Allah da sauransu sai suna sakin al'akhdhu bil asbab in mun shiga babin tawakkali duk malam zai mana wannan bayani su sun- su sun ka saba ma fahimtar tauhidi yadda ya kamata Mm. ba wani abu ba ne sannan ba yau aka saba ba ba yau aka saba ire-iren wa'annan abubuwa ba ka gani to to da haka a shara yan hukuma ta hana abu har ta yi barazana to duk wanda ya kau da kai in ka ce mafarci ne ko da ya tauhidi ba to kai da baka fahimci tauhidi yadda ya kamata ba eh Allah ya taimaka haza wa salisu ha to sai na uku mun ji na farko halatta ko inda zai zama wa musafi ko wajibi gwargwadon matakinsa na biyu shi kaɗan haramun ne na uku fa khawfu sirri tsoro na boye fi amrin ga wani al'amari ya khussu Allah fihi bi qudrati kuma wannan abu Allah yake banta da shi ma'ana wani bai iya ma shi in ba Allah ba Hmm? to saboda yana daga cikin boyayyun abubuwa ina misali kal khawfi min wasanin kamar jin tsoron gunki wa min sananin ko kuma shi ma dai gunkin ne wa min kabrin ko kabari ya durroka wai yana iya cuta ba eh kamar da su saurara ma kwakwalwa ce kabarin waliwa ne ko annabiwa ne na iya cutar da shi in bai yi kaza ba aure fatata mai yi ko kuma kasusuwa rugaggen kasusuwa na mamaci ya saurara ma kansa abin nan na iya cutar da shi kamar faɗin kafirai adawa lokacin da suka ce ka in na ƙolo illa taraka ba'adu alihatina bi su'in kuma allolin nan dukan haduwar wasu ne da itace wani wa'azin da yake yi gumaka ne sun ka turo mai cuta to kaga ga abu ba su da iko a kan yi to ka saurara ma kanka mutum na iya cutar da kai da abin da bai cikin ikonsa wannan ana kiransa da hausa sirri eh to bari mu je hukuncinsa to sai ce wal khawfu min jinni ko tsoron aljanu bi amrin amma wada al'amarin da ma lahum fihi ba su da mashiga a cikinsa su aljanun alat ta hakiki bisa ga ta hakiki ayyata kudurati ba su da wani iko ko wani iri a ciki kamar ka ji tsoron aljani na iya hana ma haihuwa eh to wannan tsoron haufin sirri ake kiran shi kamar ya ce maka misali in ka aure wani sai na hana muku haihuwa sai ka ki auren ta saboda wannan wannan barazana kasan suna wannan to khawfu sirri ake ce masa me ya hukuncin sa wal khawfu haza to shi wannan tsoron khawfu shirkin tsoro ne na shirka mukhrijun an millatil islami bil kulliyah wanda yi shi to tsoron ya fitar da shi daga musulunci gaba daya saboda aljani bai iya hana haihuwa bai iya bayarwa ko kuma kun daɗe da iyali ba haihuwa ba ciki ko bari babu sai ce ai ni in kayan min kaza zan sa ta haihu ko in kafar kaza zan sa ta haihu sai a ce ai su ne alaikum salam na'am na'am to to to to yanzu ga hukunci ne an faɗa na'am irin da littafi ba ba ka san littafi ba to sa'ala ba ka fara ba na'am na'am na'am wannan yana cikin kasan farko na tsoro da muka ambata saboda wanga suna iya yi za su iya cutar da kai su kashe don ko dan adam na iya kashewa yana ya zama wa sabab ya an ce suna kashewa ba wai ana nufin su su kashe kar a suna ya zama wa dalili to dama ba wai dole sai ka mutu ba ko a dai cutar da kai ka samu rashin lafiya ko wani abu uzuri ne amma ba da haihuwa hana haihuwa wannan aikin Allah ne ko arziki kila ɗan kasuwa kake kayan shekaru kana kasuwanci abubuwa na taɓarɓarewa sai su ce maka ai mumunka hana ma kai arziki saboda kaza da kake saboda haka in ka bar shi sana'a kaza ta koma noma sai ka bari to wannan tsoron shirka ne da aljini zai iya baka arziki aiki ne na Allah ka'idar da za ka riƙe zan abun nan su kansu ba su da ikon su yi shi tsewa sai Allah su biya da wata ala shi yasa na baku misali da haihuwa da sauransu lillahi mulku samawat wal ard ya habu to ka gani aiki ne na Allah ba aiki ne na kowa ba eh wannan suna iya zamowa sabab na ciki ya zube amma a hana haihuwar bilkulliya wannan bai cikin ikon bai ciki amma ciki a ɗauki ciki su zama sabab su cutar da ita har cikin ya zube wannan za su iya to wannan za a iya kauce ma sharrinsu don ka su zubar da cikin to eh to dalilin da yasa ya fitar daga musulunci saboda ne wannan tsoron zannahu ya yi zaton wannan aljanin biddurri da wannan cuta fara mudabbira ya ba shi wani yanki na ubangiji kenan shi ma yanzu yana da tasarrufi yana da tadabburi a cikin ayyukan Allah don ba da ciki ba da haihuwa wannan suna daga cikin al'amurra na ubangiji yanzu kamar kawa Allah ta ƙayyaye in ka kaddara wannan iya baka haihuwa ko lafiya to kamar kawa Allah kishiya ne a tauhidin rububiyya shi yasa an ka ce ya fitar da mai shi daga cikin musulunci gaba daya domin karanta a baya jujjuya al'amuran aiki ne na Allah subhanahu wata'ala to duk sanda ka ɗauko kuma mun karanta juyar da wani abu na abin da ya shafi ibada ga wani Allah bai halatta domin asalin ibada gaba ɗayanta haƙo hakki Allah ne to sun da ka ɗauke shi ka baiwa wani komi ƙarancinsa to shi ake kira shirka to lokacin da ka kubuta cewa aljani kaza shi zai iya baka haihuwa tun da kun daɗe ba ku samu ba ko zai iya hana maka haihuwa sai in ka aure yarinyar nan za hana maka haihuwa sai ka yadda to ka yi wa Allah kishiya yanzu kenan ka yarda da shi ma aljani yana tasarrufi cikin halittun Allah هذا شرك في الربوبية تشيرتي متصرفا مجد جياوة ويدر ويدر ka kaddara ke ne na iya cutar da kai tunda har ka yadda yana hana matar ka haihuwa fiye a ciki da kofu ya ce amma wannan abu ne abu ne tunda cikin cikin zuciya ka ne ka kudurta shi yasa aka kira shi da kofu sirri ba bayyana kai mun ka ji ba ko ko ka bayyana ka ga baka bayyana ba to kenan tsoro kala uku ne akwai wanda a halat ko ya zo ya zama sahabi ko wajibi gwargwadon uzuri shine tsoro na ɗabi'a alkhawfu ɗabi'i akwai wanda ke zama harama ko shine tsoron da zai sabbaba kamar abin da Allah ya wajabta maka in babu wani uzuri in akwai wani uzuri kuma ya koma kasan farko na uku shine khawfus sirri shi wannan shirka ne kuma shirkun akbar in yalla hubi durri ta gani in yalla ce shi in yalla hubi durri duka ne abin da ya faɗa ne ba ma'ana mu yadda ma da ya zama tsoro na shirka sai ce saboda ya zaci wannan aljanin ko wannan gunkin yana iya cutar da shi ya mayar da shi mudabbira mai shirya al'amari mutasarrifan mai jujjuya abubuwa ya doro yana iya cutarwa fihi a ciki da kufa ya ta'aboyi to wallahu ya hami abdu abin da ya kamata musulmi ya kudurta shi ne allah shi yake baiwa bawansa kariya wayu'izahu kuma ya tsare shi min kulle sharrin ga duk wani sharri illa ja in ya karkata li'iyazati ga neman tsari tsarin Allah duk sanda bawa ya nemi tsarin Allah to Allah subhanahu wata'ala zai tsare shi kawai shi ne makami abin da ya sama ne wannan magana za ka yi cewa to shi wancan alkhawfu dabi'i ko waye kaza kaza to ya zai in abu ya sami ni sai Allah ce ka koma masa ko ba haka ba in ka koma mai komawa ta gaskiya to sai ya baka kariya wannan shine karshen bayanin tsoro in mun dawo sai mu shiga bayani akan isti'aza shine ya fara akai wallahu yahmi 'abdahu wa yu'izahu min kulli sharrin illa ja bi iyazati yanzu a shiga bayanin isti'aza shi ma da kashe kashen sa an fahimta ko Allah ta'ala ya taimaka saboda haka sai an dawo an wa tauhidi garan bawul sosai fara akwai abubuwa da dama da mutane suke zato shari'a ne ko ba shari'a ba ko kuma laifi ne alhali ba laifi ba ko kuma ba laifi ba ne alhali laifi ne to wallahu musta'an muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana tsari daga shirka shirka tana da hadari wallahi tana da hadari babba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته